gaba ɗaya wasu ‘yan iska ne da kama da haka, ba gaskiya ba ne ba, duka ɗan faiza ɗan haƙiƙa, in dai da gaske ɗan faiza ne ɗan haƙiƙa ba su da bambanci da sauran ‘yan tijaniya, dukansu gaba ɗaya ‘yan faiza ne. Saboda mina ce haka, Ahmadu Tijani shi wasiya cewa akwai faiza da za ta yaɗu a hannun wani daga cikin mabiyar tijaniya, a hannun shi na tijaniya za ta yaɗu a doron ƙasa. da haka duk wani magabaci da ya gabace su cikin ‘yan tijaniya in ya zo sai da awa cewa wannan faizar tashi ce shi ne ke da ita. Ƙarshe da Shek Ibrahim in ya zo sai ya wallafa littafi mai sunan Kashiful Ilbas an faizatul Khatmi Abil Abbas. Wannan littafi ya sami sunan raba gardama tsakankanin masu jayayya game da faiza, faiza ta khatim ce, cikamakin waliyai shine kuma Inyas. ya tabbatar da cewa faiza tashi ce kenan a kalkashin haka babu wani arkacawa an ga yan faiza ne wanga ba yan faiza dukansu yan faiza ne ba su da bambanci wallahi abin da ke nuna cewa haka waga magana Ibrahim in ya yana goyon bayanta ka je ka karanta littafin shi na fahatul maliki ghani wanda ya fi shahara da alkunakiriya a cikin littafin yake cewa Sheikh Ibrahim Inyas قد خصني بالعلم والتصريف إن قلت قل يكن بلا تصويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا فاختارني خليلا kun gane wannan magana jama'a da ku ne ke ko fahimci wannan magana Sheikh Ibrahim Anyas ya ce a cikin wannan littafin nashi al-Kunakiriya da yan tabbatar maka wannan zagin Allah da aka yi da izinin shi aka yi kuma shi ya koya ma mabiyan shi yace qad khassani bil ilmi wat tasrifi yace Allah ya keɓance ni da wani ilimi na musamman kuma ya keɓance ni da tasrifi tasrifi shine jujuwe al'amuran duniya gaba daya kai a duniya duka wani mahaluki ne zai ɗauki yaunin tasrifi gaba daya akwai ku ba na amsa akwai kula da rayuwar mutane gaba ɗaya cinsu shansu dabbobinsu da mutanensu sabkar da ruwan sama fitar da tsirrai ɗaukar rayuwa kashewa akwai wanda ya sai ɗauke yanin wannan al'amuran to shak ibrahim ya sai ce allah ya keɓance shi da tasirifi zai iya yin haka bai yi da'awar cewa shi allah bane ba ya ce qad khassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun yakun bila tasrifi yace kuma idan naga dama zan ce ma abu kun fayakunu wanga al'amarin wane ne wane ne ke ce ma abu kasance kasance
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون
wannan sifa ce ta Allah shi kadai babu wani wanda isa ya tarayya da shi a cikin wannan sifa shi kaɗai nake ce mu abai kasance kasance kuma Allah ya faɗo wannan sifa yana mai dangana ma kanshi ita dan ya nuna isa da mulki cikakke wanda zai iya ce mu abu kasance kasance amma Sheikh Ibrahim an ya sai ce Allah ya bashi dama shi ma ya ce mu abu kasance kasance karshen sai ya ce lakinna nittakhaftuhu wakila sai dai kawai na ɗauki Allah ne a wurin matsayin wakili na wai Allah ne wakili Inyas kuma ya ce na yi haka ne ta'adduban saboda ladabi shi kuma Allahn faktara ni khalila sai ya ɗauke ni a matsayin badaɗe shi yanzu da Allah cikin na akwai zagin Allah ko babu wannan shi ne addinin da annabi ya zo mana da shi to don mi muke biyar su kuma mun san da haka kaga wannan shi ne ainihin musibar da take yaduwa a yanzu wallahi in ba a nisanci wanga abubuwan ba Allah zai iya fushi da mu ya sab kuma da musibin da bamu da maganinsu shi yasa hadisi ya tabbata a cikin sahih bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi yana cewa kai can larabawa fitina ta zo musu saboda ya'juj da ma'juj a hanya ta bude kadan dab da tashin kiyama kenan yazo Zainab tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anahliku wa fina salihun qala na'am idha kathura al-khabath yanzu za a halakar da mu manzo Allah tare da mu akwai mutanen kirki ai akwai mutanen kirki tare da mu tare da haka Allah zai halakar da mu annabi ya ce eh idan musibu suka yawa da sharri a doran ƙasa yanzu akwai sharrin da ya kai zagin ubangiji ku ba na amsa jama'a akwai sharrin da ya kai zagin Allah to bari ku sani cewa in ya ke tabbatar musu da wanga abubuwa ka karanta littafin shi kashiful ilbas shahi na 124 in ya ya ce ya halatta waliyi ya ce arrabbu abdun wal abdu rabbun kuna ji abin da ake cewa in yasu ya ce za ka iya cewa al'abdu rabbun war rabbu abdun Allah ne bawa yaushe Allah zai zama bawa to wannan ita ce aƙidar Sheikh Ibrahim Inyas kuma kar ku manta yana daga cikin masu yada aqidat wahdatul wujud a wurin Inyas komai Allah ne dukkan mutanen da ke zama nan a wurin Inyas Allah ne sama Allah ƙasa Allah karnuka jakkai awaki da wakai raƙumma duk wurin Inyas alloli ne me ke nuna haka ka je ka karanta littafin shi kashiful ilbas shahi na 154 in ya sai ke cewa Allah qul wa dhar alwujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali فالغير دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال يتف العارفون فنو بأن لم, يع... بأن لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي أرشيك يتوى مذ عرفت الله لم أرى غيرا وكذا الغير عندنا ممنوع in ya sai ce babu wani wanda ba Allah ba in ka ji wani wanda ba Allah bai ce babu shi ƙarya ce komai Allah ne haka nan ne zama komai da kuke gani Allah ne ya saboda mi Allah ya turo annabi Muhammad dai ya ce muku komai Allah ne Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah wa man adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun Allah ya ce wa man adallu mimman yad'u min dunillah dan ya nuna maka akwai shi kuma akwai dunillah sama Allah ce ko dunin lahi ce ku ba na amsa ƙasa fa mutane fa in yas ka zo ka ce mutane kowa Allah ne wannan aƙida musulunci ce ko kafirci ne in yas a cikin kashifin ilbas na shi shafi na 256 ya kawo tarihin wani ɗaya daga cikin sufaye wanda kun sami sufin ya ce ya ce la'an yara a bayazi da marratan khairun lahu min an yara Allah alfa marra ka je kadi ba kashiful ilbas in ya sai yace wannan waliyin dan ya nuna muku girma da falala ta tijaniya yace da ya ga Allah so daya ya ga Aba Yazid wani babban sufi ne ya ganshi so daya shi ya fiye masa alkhairi sama da ya ga Allah so dubu wagga magana musulmi ya gaita sai daga baya a rika ce mana wai 'yan faiza ne 'yan hakika ne ƙarya ce duk aki da su guda wallahi ba su da bambanci tsakanin ɗan fezar ɗan hakika to wannan shi ne aƙidas bayan haka ga wata taƙaitattar ƙissa da in ya sai kawo wadda za ta nuna muku cewa ba mutunan kirki ba ne wallahi mutane ne suka rike shi a matsayin wali amma mutunan banza ne wallahi in ya sai ya ce akwai wani sarki a lokacin shi azzalimi ne fasiki ne kuma kafiri ne wanga kaga galoni na shiga jahannama diya ta rasu na farko kafiri azzalimi fasiki yace wanga mutunan kuma ya shiga aljanna ba wai musulunci ko tuba yasa ya shiga aljanna ba ai sai ku tambaya me yasa ya shiga aljanna wai saboda yayi zina da wata mata aure etijaniya da Allah yanzu wanga ba kokarin halatta mutane zina bane ba a takaice mata mata ba ta da cikakken lazimi tana wargi da zikiri inda mai zikirin ce ya nake to wallahi wannan shine hakika mutane ku kiyaye a takaice lokaci ba ba da yawa mahadin Nijar akwai wanda ya kullo dogon dutse yana da awon mahadiya a cikin da'awar shi ya zagi manzon Allah a haka ne al'umma za ta zama lahiya a haka za ku samu damana mai albarka a haka za ku samu ci maka rike fitowa cikin ƙasa ana zagin Allah da manzon shi kuna kallo da sunan musulunci kuna yawo da fotannin su kuna kafa cikin ɗakuna kuna shagunan ku yaya za ka yarda da wanda ke zagin Allah da manzan shi mahadin nijar a tudun faila ya yi da awon mahadiya ya ce shi ne mahadin ƙarshen zamani ai na ji kun ji shi ko an yada shi duk waya ji shi nijar ya ce shi ne mahadin nijar mahadin ƙarshen zamani bayan haka ya ce wurin kiristoci shine annabi isa bayan haka ya ga wata mun- magana mai muni kuma zagi ce ga manzon Allah wasan me yace ta yi wanga zamanin da muke ciki ba zamanin manzon Allah bane ba manzon Allah ya riga ya wuce zamanin shi ne shi na tudun faila wanga ba zagi manzon Allah bane ba a ramma wanga zamani ba na manzon Allah bane ba wagga al'umma ce ba ta annan bace har buga misali yayi da kunce yace yanzu Niger an tambaye ta da kunce an tambaye mutanen an tambaye kunce da mutanen Niger yace an tambaye Niger da kuma an tambaye mut- wanga tanje da mutanen Niger yace wannan sun wuce kenan annabi ma lokacin shi ya wuce wagga al'umma ba ta annabi bane tashi ci wanga ba zagi manzo Allah bane ba ai ya wuce ƙarya wanga cikakken zindikin kana ne mu a doron ƙasa bai kamar shi ba da ire-iren wanga mutanen ne ana shiru a kansa ana kyalewa za a samu zaman kwanci hankali da zaman layi a cikin ƙasa wagalon ma an ba ta san ta annabi muhammad ba ta wace ce amma bari qur'ani ya raba mana garama aramu me Allah ya ce game da waga al'umma eh كنتم خير ba أمة kuntum khayr ummatin ba نعم yawma yajma'u Allahu ar-rusul يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب Allah zai tara manzanni kakabcin su gobe kiyama sai ya ce musu wace amsa mutanen ku suka ba ku daga cikin su akwai annabi Muhammad ko babu ciki za a tambaye shi wace al'umma ne ban ji ba wagga al'ummar da muke ciki za a tambaye shi al'umma ta ƙarshen zamani tashi a ce mishi wani wace amsa al'umma ka suka baka sun yarda da sakon da ka zo da shi ko ba su yarda ba ashe kaga ba ba zindikin faila za a tambaya ba wagga al'umma ta annan Muhammad ce kuma shi za a tambaya game da ita bayan ita ramma fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin ولنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فكيف إذا جئنا- فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكذلك جعلناكم أمة وسطا وكذلك لتكونوا شهداء على الناس جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا manzan Allah ba waga al'umma ba za ya ba da shaida a kan dukkan mutanen da Allah ya halitta a doron ƙasa. Allah zai tsaye da annan mah- an- al'umma annan su zan shaida a kan dukkan al'ummomin da suka wuce, a kan cewa tabbat al'ummomin da suka wuce annabawansu sun kira su game da Allah suka kiya. Annabi ya ba da shaida a kan dukkanin mutanen duniya kan cewa gaskiya ne. kai ka zo ka ce wanga zamani naka ne ba na annabi Muhammad ba wanga ba zagin annabi bane ba wanga ba zagin Allah bane ba wanga ba ƙaryata alqur'ani bane ba wallahi duniya mutane mu kiyaye game da irin wanga abubuwa kan mu ja ma kanmu musiba da lalaci a doron ƙasa lokaci yayi ana nuna min amma ku bari mu ƙaryata cikin lokaci kaɗan annabi ya bada labarin lalle mahadi zai zo gaskiya ne kuma ya bada sifofin mahadi na daga cikin sifofin mahadi zai zo ƙarshen zamani ƙarshen duniya zai su alama ce ta cewa duniya ta kusa ƙarewa ko tana dab da ƙarewa na daga cikin alamomin manzan awon ga mahadi na gaske sunan shi muhammad ibn abdullah irin sunan annabi muhammad da sunan shi da sunan baban shi irin sunan annabi muhammad ne da mahaifin annabi muhammad wanga mai sunan shi sunan shi gausu al-mustafa shi ne mahadin gaskiya ku ba na amsa shi ne mahadin gaskiya manzo Allah ya ce mahadin gaskiya idan ya zo duniya ƙasa- sama za ta zubar da ruwa na ban mamaki ƙasa ta fidda da tsirrai sai ka nemi talaka a doron ƙasa ka rasa yanzu ku gaya mana haka kuke kuke haka kuke yanzu arziki ya yawa in ba dan ba a faɗa ba ba can suke mata ya tauri ba kuma ku zo ku ce wai mahadi wanga mahadin Nijar shine mahadin gaskiya yana da awon mahadiya dan ƙarya da munafici wai da aka tambaye shi menene gurin kawai kakam Nijar a rasa barawo babu barayi yanzu Nijar kullun sata ake yi ina amfanin hadafin kan haka nan ne bayan haka dan minti ɗaya da Allah ya hakuri manzo Allah ya ce mahadi na gaskiya yana da karan hanci dogon hanci gare shi ka gaya mun mahadin nijar ya hanci shi yake kamar faburan mun kaga hanci shi to jama'a kiyaye da irin wanga masu yada sharri a doron ƙasa a kiyaye su a yada sharrin su a cikin al'umma don mutane su guje su wallahi mutane wanga wanga mutane da kuke gaba su da alkhairi ko kana tare da su ya ji ya samu yan kawai bayan Allah da ba su da aiki sai wake-wake suna taɓi da waƙoƙinsu na da ina ma da haka ya bar su ya zo ya tara su akan kafirci da shirka suna taɓi suna waƙa kullum da sunan cewa su zakirai na tudun faila ana nuna min lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai Allah sami tare Allah da cikin shi kuskure ko abin da ke kama da shi Allah ya fi mana gaba ɗaya assalamu alaikum wa rahmatullah
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu a shekh Muhammad Sani ibn Hazami daga Agadas Allah saka da alhairi kuma Allah Ubangiji ya amfana shemu